صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاد إيقوة الرجب يا النبي صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da talatin da ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar za mu ci gaba da yin karatu a cikin littafin wazayar ramadan kamar yadda muka yi alkawari rana ya yau insha Allah ta'ala za mu ɗorawa daga inda muka tsaya bara ko a ce kusan bara malam ya ce wa ƙauluhu sallallahu alaihi wasallam magana nabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce lissa'imi farhata ne mai azumi yana da murna guda biyu farhatun inda fitrihi yana da murna a lokacin da ya ainihin sharuwa lokacin da ya bude baki yana farin ciki yana jin daɗi wa farhatun inda liqa'i rabbi da kuma wato farin ciki a wurin gamuwa da Allah mahalicin shi saboda yayi abin da Allah ya ce amma farhatu sa'imi amma farin cikin mai azumi inda fitrihi a wurin bude bakin shi fa innan nufusa mara yace to ai su suka tarayuka majbulatun an halicce su ne alal maili akan karkata ila ma yulaimuha ya zuwa abin da yake dacewa da su min mat'amin na abinci wa mashrabin da abin sha wa mankahin da kuma abin aure ba kowane abinci mutum ke ci ba kuma ba kowane abinci mutum yake iya ci ba sai wanda ya dace da mi yawa wani abincin ba za ka yi jin shi bahaushe ya ce abincin wani guba wani yanzu wani abincin garo mutum na cin shi ba ka yi cin shi ko man kake jin wa sai ka hakura saboda zuciyarka tana kin shi ba ta karbe shi ba haka abin sha haka macen aure to kowane ɗaya daga cikin waɗannan zukata suna karkata ne zuwa ga abin da yake dacewa da su daga cikin waɗannan abubuwa ɗin bai za mu ne min dalika idan aka hana su daga abinci da abin sha da kuma ainihin mu'amala ta aure bi na cikin wani lokaci min al-awqati daga cikin lokuta thumma ubiha la fi waqtin akhar sa'an haka halatta musu shi wani lokaci na daban farihat bi ibahati ma muli'at anhu to za ga zukata suna murna suna farin ciki da abin da aka hana su a lokacin da aka ba su dama ko yawa ba shi yasa da rana ba ana azumi sai kaga tit kai da kawo da ya rage ko ba haka ba amma da zara an sha ruwa sai ka ji wata hayaniya gari ya ɗauki wata hayaniya bayan maka wani ca za ka ji haka bayan shayi sai ga kowa ya dawo kana ji wani iska mai daɗi na bugunka ko ba haka ba saboda yanzu an halatta maka abin da aka hana ka amfani da shi khususan musamman ba inda shtidadil hajati ilai a wurin tsananto bukatuwa zuwa ga wannan abu ma'ana lokacin da kai tsananin bukata zuwa ga abu aka hana ka sai daga baya aka baka dama zaka ji daɗi sosai ko ba haka ba fa'innan nufusa domin layuka ta farahu suna farin ciki bidalika da wannan tab'an a ɗabi'ance, ɗabi'a ce ta rayuka, ta zukata ta mutane, da lokacin da aka hana ka abu daga baya aka baka dama za ka jimi, za ka ji daɗi cikin ranka, za ka yi farin ciki. Ba in kana zalika mahbuban lillah, to idan wannan abin da aka hana mutum, daga baya aka hana shi ya kasance abu ne abin kauna wurin Allah subhanahu wataala kana mahbuban shar'an ya zamanto abin so ne a shari'a kaman haraka azumi ko a raka azumi da rana an hana kami ci da sha da kuma kusantar iyali to kaga kenan wannan abin da aka hana ka abin kauna ne wurin Allah kenan shari'a ce yawwa sa'annan kuma damar da aka baka shi ma Allah yana so ya baka dama ko to idan kai farin ciki kai ka ji dadi to wannan abu ya zama to abin so wurin Allah kuma abin so a cikin shari'a wasaimu inda fitrihi kadhalika malam yace mai azumi a wurin bude baki shi kamar haka yake shi ma fakama anna Allah ta'ala harrama 'ala as-sa'imi kamar yanda ka san Allah ta'ala ya hana mai azumi tanawula cin hadhihi shawat wadannan abubuwa din na sha'awa wanda bakin mutum da jikin mutum ke bukata sai aka hana shi to kamar yanda Allah ta'ala ya haramta ba mai azumi shi fi na hari siyam a cikin rana da azumi. Fakat adina lahu fiya, to Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma mutum izini gare shi fi laili siyam a cikin daren azumi. Bal a habba minhu mubadarata ila tanawuliha. Allah subhanahu wa ta'ala ma wato ya so mashi ya gaugauta zuwa ga amfani da waɗannan abubuwa. Mana an so, kakka yi jinkiri, da zarar rana ta faɗi ka yi yawwa, ka ci ka sha. Muna ganewa ko? Fi awwalin laila a cikin mi farkon dare, wa akhirihi kuma da ƙarshen dare. Duka Allah subhanahu wa ta'ala, daren ma sai aka ce gaba ɗaya sai ya kai ƙarshe. sai ya kai bai wuce rana saura awa ɗaya ta hito sannan aka ce mami ka tsaye da ci ake na Allah subhanahu wataala yana son ka ci bayan rana ta faɗi yana son ka sha yana son ka biya ka bayan waɗuwar rana kuma yace da sauri kai maza kai kakai wata wata yawa kakka za ka ce sai duhu yayi sai dare yayi sannan kai bal ahabba ibadihi ilayhi ahabbu ibadihi ilai a mafi soyuwan bayan Allah zuwa ga Allah ajaluhum fitran shine wanda yake gauga mu da baki wanda yake saurin bude baki kamar ladan ladan da bazan shi yayi kowa da kowa jiran shi yake ba kowa ne za a rige ladan ba kowa jira yake ji kiran sallah to da ai kiran sallah kenan lokacin shan ruwa yayi to ladan da ya yi ku saboda shine shike sauri shike fara yi kowa na jin tsoro sai ka fara sha ce ma da sauran lokaci amma da ka ji muryar ladan shikenan ka tabbata cewa rana ta waje to da haka wannan wannan daraja da wannan falala ladan ya kwace muku ita sai kana ji ladan ladan zo mu lima fi sahihain ko an barke sallah yawa lima fi sahihain saboda abin da yazo a cikin sahih bukhari da muslim an sadin daga sal marfu'an marfu'an hadisi la yazalu an-nasu mutane ba za su gushe bi khairin da alheri ba ma ajjalu al-fitra matakar dai sun yi buda baki da sauri in dai kana yin buɗe baki da gaugawa baka jinkiri to kana tare da alherin Allah alherin Allah yana tare da kai Allah zai ta zubo maka alheri matukar dai kana saurin buɗe baki buɗe baki gaugawa shi ake ba jinkirta shi ake ba wali tirmidhi malai ce tirmidhi yana da riwaya an abi hurairah daga abu hurairah marfu'an hadisi marfu'i annabi sallallahu alaihi wasallam ce qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da daukaka ya ce ahabbu ibadi ilayya mafi soyuwan bayina ya zuwa gare ni ajaluhum fitra mafi gaugawa su wurin sharuwa su Allah ya hisu wa rawa ahmadu an abi dharr marfu'an imamu ahmad ma ya rawaito marfu'in hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tazalu ummati bi khairin al'umma ta gaba daya ba za su gushe suna tare da alheri ba ma ajjalul fitra in dai sun yi bude baki da gaugawa al'ummar gaba ɗaya yanan gaba ɗaya kamata ya mu taru mu raya wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama wa akharu sahura kuma matakar dai suna jinkirta suhur to alheri na tare da su sahur shi ma so ake ka jinkirta shi sai ya zamanto tsakanin kiran sallah da sahur bai wuce minti biyar muna ganewa amma wani sai ya tashi karfe biyar shi kenan ya yi sahur kuma ya kame ko kishiro ya ji sai shi kenan ya riga ya kare a karfe biyar da saura wajen minti talatin sa'an na tsaye da sahur duk dama ce Allah ya baka ka jinkirta ba so ba a san ai ai gaugawa shi kamar yadda shi ma da baki ba a san jinkirta shi so ake ai gaugawa kaka sabani tsakaninsu wannan ai gaugawa wannan kuma ai jinkiri shine mafi alheri a cikin rayuwa wa rawal hakim imam al hakim ya rawaito wa ibn asakir da malam dan asakir an ibn umar daga abdullahi dan umar wa anas da anas marfu'an marfu'in hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace min fiqhir rajuli yana daga cikin fiqhun mutum yana daga cikin ganewan mutum ga addini ta ajilu fitri gaugauta buɗe bakin shi wa ta'khiru suhuri da kuma jinkirta sahur din shi muna ganewa mana yana daga cikin gane addini a ce ka zo buɗe baki kai da sauri mana ba ka yi jinkiri ba sai da duhu yayi ba sa'annan kuma yana daga cikin ganewa addini ka jinkirta sahur ɗinka kamar yadda muka ce a jinkirta shi sai ya zamanto kahin ladan ya kira sallah ta abin nan ta alfijir ta salatu ko ya zamanto bai wuce minti biyar ka rike lokacin da ake kiran sallah haka ake su Allah ce wa kulu washarbu hatta yatabayyana lakum alkhayt kenan sai sai alfijir ya keto to maganin dan ka a ce cikin shi ne kake ta ciyari ya keto ma'ana ana nufin da ka gani shi ka tsaya wa maganin kanka wada cikin shi ka ba ta azuminka to sai ka dan baya dan lokaci kaɗan kayan lokacin bayyana shi da minti biyar sai ka tsaida kaga ka hita daga mi ka hita daga shakku ko tsoron kakka je ka ba ta azuminka wa tasahharu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku yi ta sahur fa innahu al-ghada'u al-mubarak domin shi sahur da muke ganin shi wato gada'u ne ko al-ghidha'ul mubarak abinci ne wanda yake mai albarka muna ganewa ko al-ghidha'u shine abinci abinci mai gina jiki to kuma mai albarka mana saboda ibada ake yin shi abinci ne na ibada kana cin shi ne saboda wata ibada da zaka yi shi yasa Allah ya sa mashi albarka shi yasa ake so ka yi shi koda da yaya ne kuma koda da mine ne koda cikin ka baya son abinci wannan lokacin in ka ci zai zama ƙwarnahiyar ta tashi ko ka ji ba daɗi kamar ka yi amai ko ka yi ta shan wahala ka ta jin abincin ga nan ba daɗi cikin cikin ka mana ko ba ka ra'ayi to ya kamata ka yi sahur da wani abu ko da ɗan kaɗan ne ko da shayi ne ko kuma ko da menene ko da ruwa ne ko lemu wani dai abu ka sha saboda ka samu wannan albarka haka bar cikin ka haka ko wani abu ne ko da bino kwara daya yawa ko wani abu na kusa wani lemun zaki in kana iya sha wani dai abu ka yi kokari a ce ka samu cikin ka wani abu a wannan lokaci saboda ka samu albarka والله وملائكته الله da mala'ikun shi salluna suna yin salati alal mutasahhirina akan mutanen da suke yin sahur taji wani karin albarka duk wanda ya tashi yin sahur to Allah subhanahu wataala da da mala'ikun shi suna mai salati kaga ki ashe sahur shi ma ibada ce mai girma yawa kuma shi sahur in ka same shi ba shi bane azumin ba shi kama maka yake akan azumi ka samu albarka kuma ka dan rakka da jin kishirwa da jin yunwa zuwa wani lokaci ko ba shine azumi ba kuma ba shi ne niyya azumi niyya azumi da ita ake kwantawa idan ka kwanta da niyya azumi shi kenan in Allah ya sa baka farka ba sai da ka ja na salatu khairu minan nawm kaga lokacin sahur ya wuce to sai ka ci gaba da azumin ka saboda mi saboda ka riga ka yi niyya yau ba wayan sahur shi ne niyya azumi ba sahur abinci ne lokacin cin abinci ne aka baka dama Allah ya samu dace wasaimu malam yace ai shi mai azumi ya turku shahwatahu lillah yana barin sha'awar shi dan Allah ko shahawatihi lillah yana barin ababan sha'awar shi dan Allah ta'ala bin nahari da rana ko taqarruban ilayhi yana yin haka ne saboda neman kusanci zuwa ga Allah mana neman lada wurin Allah wa ta'atan lahu kuma saboda biyayya ga Allah subhanahu wataala saboda Allah ya ce ya kame shi sa ya kame daga duk wata sha'awar shi muna fahimta ko to kenan kaga barin shawoyi da ake gasimi ana yi ne dan neman lada wurin Allah dan Allah ya biya mutum kakka yarda ka rike bakinka ka rike sha'awarka ga azumi ba dan Allah ba kai da wata manufa ta kwarai Allah ba zai biya ka ba saboda ka da Allah yake dan dan mutum ya samu lada kuma ya samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala wa yubadiru ilayha sai mutum ya gaugawa zuwa ga shawar shi fil layli a cikin dare nan ma taqarruban ila Allah dan neman kusanci zuwa ga Allah da lada wa ta'atan lahu kuma saboda biyayya ga Allah ita sha'awai da kabari da rana zaka bar ta danwa sha'awa kuma da zaka yi amfani da ita da daddare ka ci ka sha ka kusanci iyalinka shi ma dai zaka yi dan Allah ya biya ka abinda ka bari dan Allah kuma za ka aikata shi saboda wa kuma saboda Allah can ka bar shi da rana yanzu dare ya kuma halatta maka dukkan sa niyya dan ka samu lada wurin Allah ya za Allah ya ce wabta kuma kataba Allah lakum to ba haka ba fa ma tarakaha illa bi amri rabbi mutum bai bar shawoyin shi ba sai saboda umarnin ubangiji shi ya ce ya bari wala da ilaiha kuma mutum bai koma zuwa ga sha'awar tashi ba illa bi amri rabbihi sai da umarnin ubangiji insha Allah kana ka kabari na Allah kuma ka koma dan Allah subhanahu wataala fa huwa muti'un dan haka mai azumi mai biyayya ne da da'a ga Allah ta'ala fil halatayn a cikin halayen guda biyu a cikin halin bari da kuma halin mi aikatawa yana akwai lokacin da za ka yi abu don Allah kuma akwai lokacin da za ka barin abu don Allah. To ba ko ina ake yin abu don Allah ba, kuma Allah ya bada lada. Ba ko ina kuma ake barin abu don Allah ba, kuma Allah ya bada lada. Sai wuraren da Allah ya gwada maka. In ka yi akwai lada, in ka bari akwai lada. Kadai, in kai ka kirkiro naka to Allah ta ba zai baka lada ba. Saboda bi, saboda bi sa ka ba. فإذا بادر الصائم idan mai azumi yayi sauri ilal fitri ya zuwa shan ruwa taqarruban ila maulahu dan neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala wa akala wa shariba yazo ya ci ya sha wa hamidallah kuma ya gode ma Allah subhanahu wataala fa innahu yurja lahu almaghfirat lalle shi ana mashi fatan samun gafaran Allah subhanahu wataala wa bulughur ridwani bidalika kuma ana mashi fatan samun yardan Allah ta'ala da wannan aikin da yayi mutum ya samu gafaran Allah ko mutum ya samu mi ya samu yardan Allah subhanahu wataala kaji to saboda haka kenan mai azumi yana so ya gaugawan mu da baki ya sauri kai ya tsaya yana wani abu da zaran kaji kaga rana ta wadi ko kuma ka ji ladan yana kiran sallah shi kenan kawai ka duki abin ka kasha azumi ya kare kuma sai na gobe Allah ya sa mu dace idan kai haka zaka samu gafaran Allah Allah zai maka gafara saboda Allah ya saka kai kuma zaka samu yardan Allah subhanahu wataala saboda Allah ya saka kai Allah ya hada ka ka bari wa bil hadisi ya zuwa cikin hadisi inna Allah la yarda 'anil 'abdi lalle Allah yana yarda da bawa ya kulul akalata ya ci abinci fa yahmaduhu alayya sai ya gode ma Allah ka wannan abincin mustahabi ne ladabi ne daga cikin ladabban abinci in ka ci ka ce alhamdulillah ce Allah na gode awwa kai godiya ga Allah Allah ya baka daman neman kudin da kuma zuwa a sarrafa maka abincin da kuma ka zo ka ci shi lami lahiya ba tare da ya makoye ka ba lami lahiya ka ci abinka ba sai ka gode ma Allah ba akwai wanda ya tai nema bai samu akwai wanda ya samu abin ya kawo yana rigima da iyali ta ce ba ta ba ta gyara ba ta ce mai in yana ganin ba wani aiki ba ne ya gyara mana gani kai ka samu Allah ya baka kuma ka kawo an karba an gode kuma an sarrafa maka an zo an maka to da biya abu ka sharba abin ka me kamata kai to wani ya samu kuma ya kawo an karba amma bai samu damar ci ba bai samu dama ya ci ba ana cikin tukawa akwai a ta fige tukuni saboda kare da abincin da ya zube ga kasa ta ga shi kenan me za a ci kuma iya kashi kenan wannan akwai da sai ta sha bugu to kai da wannan bai faru ba labi lafiya ka kawa ka karba kuma ka yi haka ci ka sha ruwa ka koshi me ya kamata ka yi a ce Allah na gode wa yashrabu sharbata kuma Allah subhanahu wataala yana son bawan da zai shan abin sha fa yahmaduhu alaiha sai gode ma Allah akan shi da abin sha duk wani abu da zaka sha ka taba shan lemu kace alhamdulillah galibi ruwa ne kadai muke in mun sha mu ce alhamdulillah shayi ake baka premi diesel ko ka sha lipton ko ka sha kafe ka ji dadi ga ranka ka taba ce alhamdulillah ko kana ganin kayan duniya ne kawai sai gode ma Allah kansu abu ne na sha na unwani ga jikin ka da ka sha unwani ma ga jiki dan me ba za ka gode ma Allah ba to abin da ka sha ka ce alhamdulillah ka gode ma Allah sai ka samu yarda Allah duk wanda ya ci abinci ko ya sha abin sha ya ce alhamdulillah Allah zai yarda da shi wa rubbama stujiba du'a'uhu kuma so da yawa ma Allah subhanahu wataala zai karba mai addu'ar shi inda zalika a wurin wannan mana wurin da ka ci abinci in ka ci abinci ka koshi so da yawa yana yiwa kai addu'a Allah ya karba ka kara cin abinci ka daga hannu ka ce Allah Allah kawo Allah ka kawo mana na na, na shekaru abincin shekaru Allah ka sa daga yau matsalar abinci ta kare gida na kawai kai addu'a sai Allah ya karba maka haka in ka sha ruwa ka ji kishirwa ka zo ka kumbaɗi ruwa sai ka yi addu'a wurin ce ya Allah ka kawo mana ƙarshen mi ƙarshen matsala ta gaba ɗaya Allah ka sa da abin da na so in samu ya Allah sai Allah ya karba maka kaga muna barin gara ba sa kullum tana wuce kama fil hadithil marfu'i kama yadda zuwa cikin hadisi marfu'i inna as-sa'ima ko inna lis-sa'ima inda fitrati da'watun la turaddu lalle mai azumi yana da addu'ar da ba a maida mashi ita in yayi ta a wurin buɗe bakin shi. Ina galibinmu ta mutum makoshi muke, ba ta addu'a ba ka da wata da tsawon lokacin da ka sha ruwa ana so ka nazu, abin ka ta yi masallaci, nan inda ka sha ruwa ka ɗaga hannuwa, a wadda wata bukatar ka. Ka zange wadan bukata ɗaya, kana da kwana talatin ba ɗaya. kaga bukatun ka suna da yawa kullum sai ka faɗi bukata guda ka tsaya ka daddage ka faɗi ta kuma sai a faɗi wata amma ka ce duka zaka tattaro sai ka ji ladan na Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ha sai ka saki addu'a ta masallaci ka faɗi guda kawai sai a ta masallaci gobe kuma akwai gobe akwai lokacin addu'a lokutan karba addu'a ta yazumi yawa gare su kanka kuntata ma kanka kawa ka rarraba bukatunka yawa yanzu ka je gida ka rubuta bukatun ka kashi kullum ka in an sha sai ka dauko takarda ka diba yanzu ta wace ce yau wali ahmad wa tirmidhi imam ahmad da imam tirmidhi suna da riwaya an abi hurairah ta daga abu hurairah ta marfu'an thalathatun la turaddu da'watuhum mutane guda uku ba a maida musu addu'arsu as-sa'imu hatta yuftira mai azumi tun daga lokacin da ya tashi da sayi har lokacin da za ya bude baki tun daga sayi har wannan lokacin duk lokuta an sa addu'a ne daji al-hadisi har zuwa ƙarshe wa ibn umar marfu'an daga abdullahi dan Umar marfu'i li kulli abdin sa'imin da'watun mustajaba addu'a karbabbiya ta tabbata ga dukkan mai azumi duk wani mai azumi inda fitrihi ko inda ifqarihi a wurin bude bakin shi yana da addu'a karbabbiya utiya hafi dunya an bashi ita a nan duniya ma'ana Allah ya maka garanti wurin bude baki ka wadi bukatar ka Allah zai baka tun nan duniya Allah zai baka ita aw idkhirat lahu fil akhirah ko kuma a adana mashi addu'a tashi sai ranar lahira a bashi kaji sai ka zabo ta kake so duniya ko lahira guda ake so ina ka ci araba bi ka sannan kenan وروي عن انس وابن عباس رضي الله عنهما an karba hadisi daga Abdullahi na Abbas da Anas dan Malik Allah ya kara musu yarda kana annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan aftara idan za ya sha ruwa kana sai ci ko in ya sha ruwa sai ce Allahumma laka sumtu ya Allah na yi azumi ne gare ka wa ala rizqika aftartu kuma na sha ruwa ne a bisa arzikinka ka taqabbal minni Allah ka karba gare ni innaka antas samiul alim lalle kai Allah subhanahu wataala kai ne mai yawan ji Allah kai ne mai yawan sani wannan addu'a ce ta ta bude baki dan kai bude baki ka ce Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afqartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim addu'a ce mai sauki اللهم لك صمت وبك أفطرت فتقبل مني هو على رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم kaga addu'a ce mai sauki za ta da wahala yau ma sai mutum ya rike ta kalmar da galibi ba iya bai ta ce ta farko Allahumma laka sumtu ala rizqika afqartu amma innaka antas samiul alim wannan duk musulmi ya iya ta to sai rike in ma mutum ya kasa rikewa Allah ta'ala ya san karatun kurma da yadda kai ka gaya ma Allah da hausa Allah ya sani kenan amma da ya yi so ka yi addu'a da larabci bayan ta gagare ka shi kenan waru ya ibn umar marfu'an haka nan ma arwaito daga abdullahi dan umar marfu'i kana idza aftara yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da yabo da baki kala na cewa zahaba dhamu kishirwa ta tafi wabdallatil uruq jijiyoyi kuma sun jika kaga wannan gaibi ne kuma gaba gaibi ne kishirwa dai zahiri da mara ka sha ruwa tana tafiya amma jijiyoyi su jika da shan ruwa wannan ai gaibi ne kuma dan Allah ya sanar da annabi ba ya zai faɗa maka wannan sai likita ne za a gaya ma cewa ruwa yana bin jijiyoyi ko ba haka ba ba amma annabi likitan likitoci ne shi da gaibe yake magana in ba ka irin waɗannan abubuwa za a san su in ba dan Allah yana sanar da manzo Allah gaibu ba ba za a san su ba wabtallatil uruqu jijiyoyi sun jika sun shabe shabe da ruwa wa wajaba al'ajiru kuma lada ya wajaba insha Allah ta'ala in Allah ya so, ita ma na dawa na so a yi ta, ko dai ka yi waccan ko ka yi wannan ko duka ka haɗa, zahaba gwama'u, wabdallatil oroku, wa wajaba al'ajiru insha Allah, akwai riwaya wa sabata al'ajiru, insha Allah, sai ka yi ta, in tana yiwa sai ka yi. Wa ruya anhu, haka aka ruwaito har yau daga gare shi, annahu kana idza aftara yaqul lalle ya kasance idan yayi bude baki yana cewa Allahumma ya wasi'al maghfirati ighfir li ya Allah ya mai alwacin gafara Allah kai mana gafara in ka sha ruwa kai wannan addu'a addu'a ce mai muhimmanci shi Allah subhanahu wataala gafarar shi mai alwaci ya ce kuma in ya yafe ma shi ke in ya maka gafara ya gafarta maka kuma shi ya ce ka kira shi zai gafarta maka in ka ce Allah duk zunubai na gaba da ya Allah kamar gafara su shi kenan Allah ce mala'iku ku gafarta mashi ku yahi mai ku shafe mai zunubin shi littafin shi da aka rubuta mai zunubi a goge kamar bai ba duka cewa tun da bawa na ce a yahi mashi duka a yahi mashi duka in ba Allah ba wake yi wannan amma kai yanzu ka kira wani wanda yake banka bashi ka ce da Allah mai gida ba shi kan na goge su za a goyi nan ana banka ɗari nan ana banka ɗari da hamsin nan ana banka hamsin nan ana banka arba'in can akwai ɗari biyar nan su da Allah mai gida tunda azumi ya shigo da Allah in shiga cikin falala Allah ya yi mani gaba da ya Allah ka san Allah cikin wannan wata shi ma da ya yi mu yake da Allah ba shi shi kan duka aboki zai yayi maka duka zai diba ya gan kacin falala azuma ya ce to bara diba arba'in da ya yi maka cikin wannan din a ya rage maka ko amma shi Allah gaba ne ne duka kakka ji nauyin roƙon Allah gafara zunubi kakka ji nauyi Allah ba ya san jin nauyi wurin roƙon shi Allah fushi yake da bawa fushi yake da bawa in ba ya roƙon shi haka Allah yake Imam Shafi yace ta'azzamani dhanbi falamma qarantuhu bi afwika rabbi kana afwuka azama zunubi na na ganshi da girma amma da na kwatanta shi da yahewa ka ya Allah sai naga yahewa ka tayi zunubi na girma فما زلت ذا عفو على الذنب لم تزل تجود وتعفو مني وتكرما Allah baka gushe ba kana ta yafa laifi kana ta yafa zunubi kana ta abuwa kana yafewa saboda karamci da baiwa ta kai Allah wannan sai Allah kuma ma ana so in an in an nemi yafewan mu da yafe yawa kuma mu yi kokari ba mu yi da Allah amma dai mu yafe wa inna wa bi aklihi idan mutum ya yi niyya da cin abincin shi wa shurbi da abin shan shi ta kuyata badani ƙarfafa jikin shi alal kiyami akan tsayuwar dare ma'ana sallar dare ko da ba azumi bane yanzu ka ci abinci ka cika koshi da kyau saboda mi karka dashi cikin dare kana tsayuwar dare ka je yunwa in kayi wannan da wannan niyya zaka samu lada haka wasiyam idan mutum ya ci ya ƙoshi don jikin shi ya ƙwari mana ka zo wurin sahur ɗauwacin kare wadda da rabi kawalka kawai ka kama ci ka ci ka ƙoshi ka raga sai ka maida ya gehe ka ɗan yi abubuwa ka ɗan yi salloli kuma ka dawo ka ƙara ɗorawa ka irin na mata da na suke ɗan sassata zani saboda abincin shiga da kyau ko ka yi haka nan kuma an jima ka ɗan ƙara sassauta jikinka yawwa dan dai ka yi maganin yunwa ta rana kawai in ka yi wannan kana musaban za ka samu lada wurin Allah ala zalika akan haka kama annahu idza nawa bi nawbihi fil layli wan nahari kama haka ma idan mutum yayi niyya da kwanan shi da daddare ko na rana da an kare sallar isha'i kawai ka bingire kai ta kwana saboda mi saboda ka samu kaga duk wanda ana sallar isha ya zo gida ya kwanta to insha Allah sai ka gan shi kare uku da rabi kare hudu ya tashi kuma ya tashi garau duk wata gajiya ta ta fi lafiya sai ya rabu da ita sai mi sai ibada to wannan kwanan da kai da wuri saboda ka samu ka tashi karshen dare shi kwanan sai an baka lada gare shi haka kwanan rana in kai kwanan rana saboda yau ka samu kana idanun ka kwana da daddare ka san kwanan rana yana sa wannan ko in ka yi shi tsakanin azawar da la'asar ka yi shi isasshe ko da aka yi azhar ka kwanta ba ka walka ba sai da aka ware kiran sallar lasar ba za ka ga sai ka sai ka cika dare ba kai kwana ba to kayi ne saboda me ka samu ka cika dare kana ibada ko karatun qur'ani ko zikirin Allah ko kuma sallah din shi ma wannan kwanan na rana sai ya rubuta maka ladan shi kaji ma'ana abin da yana niyya mai kyau wace irin niyya ka yi in ka yi niyya mai kyau akan wani aikin ka to saboda wannan niyyar sai Allah ya baka lada shi Allah haka yake Allah ya ba mu lada mai yawa at-taqawwi 'ala al-amal dan mu zai samu karfi akan yin aiki kana yawmu nawmuhu ibadatan kwanan shi sai zaman to ibada ne kamar yadda muka gabata wa bi hadithin marfu'in ya zo a cikin hadisi wanda yake marfo'in hadisi mun tafi da karatu karatun ne daɗi ke akwai ana ta sai a faɗa karayi da wani mu tsaya haka abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada Allah ya samu dace da alkhairin duniya da lahira kuskure kuma Allah ya himu nan gaba ko lokacin ya ɗan gusa a kirayi ai da rabin ake tada
wannan ke tambaya ce in yanzu zai fitar da zakka kayan da ya saye na shagon shi yanda ya saye su can zai zai kilga wajen hidda zakka ko ko yanda yanzu ake saye da su
idan mutum zai yadda zakka wai kayan da zai zai kilgawa zai lissafi da su cikin kuɗin zakka ma'ana kaddarar da ke ganin shi yadda yake saida ta zai lissa ko ko yadda ya sauya yadda ya sauya ya lissafi
wannan kuma take tambaya mace ce ta rasu sai ta bar 'yan mata biyu da namiji guda da kuma uwa ce ya za a ba su da abin su gadon su mace ce ta rasu sai ta bar iya biyu mata ko eh ɗaya biyu mata namiji guda da namiji guda da uwa da uwa yanzu za a raba dukiya kashi shidda a ba uwa kashi daya kashi biyar kuma na suwa ne na yara wani yare ne eh
sai yare sai a musu da zakari mutum haku sai masha Allah inan mata biyu namiji daya haka
namiji yana da abin nan biyu su ma suna da nawa suna da guda guda ko guda guda eh haka
fara kenan za a raba dukiyan a kaman hudu za a raba hudu namiji ya dauki biyu su su dauki guda guda shi haka ne kwarai madal to wannan yake tambaya ya ce wai ya halitta mutum wajen kyamun lel na ramadan balantana goma na ƙarshe bai da hadda ɗauki ƙur'ani ya buɗa yana yi ana matsala kullum a ita tambayar ta idan mutum ba makaranci ba ne ba dole sai ya bada sallah ba ya bar makaranta su bada haka
inda ba ya yi sai ya diba ya bar waɗanda ba su diba su ya je ya nemo mu mutanen mu ba mu da irin wannan wayo su dan masallaci suna mutane da masallaci dan kwamitin masallaci limamin su ba maharbaci bane za su gaya mu liman za mu je mu ɗauko limamin da zai yi sallar ta dare kai kana nan limamin kana ba da sallori amma da zo ki amma laili tun da kai ba ka da hadda sai ka bar mishi a ɗauko haye shi da kuɗi masu yawa zai ba da sallah muna mun shayi kuma ba za mu ga wani canza a huska da limamin yawan za ka gana haba-haba yana jin daɗi ba ruwan shi da an ɗauko ka kuɗi za a baka ba ruwan shi ba haka dai ya kamata kamata ya da yadda kake so to tunda kana son ka yi limanci na kiyamun laili to sa ka tai makaranta ka yi harda shi kenan
tunda kana da niyya mai kyau Allah zai baka ka je ka mai da hankali kawai insha Allah kai ta karatu kai ta kwami bayan wani lokaci kaga shi ke ko ashirin ka samu kayan shekara ta dawo ka samu isu ishirin sai ka zo ka yi da shi ana kawa daidai sai ka ce to nan na iya shi kenan
a shi kenan ba na'am wanga ya ce walan share ke so ko bashi wani zunubi yake cuɗanya kan shi ko ya tuba ya bari sai ya dawo shine na istimna
ya ta tuba ya ta tuba da kuma kallace-kallacen da ba su da kyau laifi ce yake ko ya bari in ya dawowa tuba sai ya koma in ya tuba sai ya tare tuba kai ta yi ka tuba kawai ka tuba ka hakura da lokacin da ka ji za ka aikata wannan mugun aikin in kana kai kadai ka dawo cikin mutane duk lokacin da ka ji wasuwasi na samun ka na ka saba ma Allah to zanna cikin mutanen da ba su ba su sha'awar wannan saba Allah haka ya kamata shi kenan Allah ya samu dace na'am
Assalamu alaikum warahmatullahi Assalamu alaikum Malam wannan yake menene labarin sahabi Ar-Rajuli?
wa Sahabi Ar-Rajuli.
a Sahabi Ar-Rajuli.
a ne amma sun shi
Malam menene labarin sahabi Ar-Rajuli?
ban san shi ba babu wata shi kenan alaikum assalam
tsawo da ake yi na abai suke yi ce da tsawo daga samne ya dace haka wannan maman shayin da abin da zan Allah ya ta magana guda sake wata maganan wai daidaita sahu daga zaune ranar juma'a wannan ba mun sha gan shi ba ba a yi ba a daidaita sahu daga zanne mutane na zanna ce su zanki daidaita sahu ba ta da sallah ba sai a matsa kuma mutane su walwala ka ilimin ya zo za a daidaita sahu daidaita sahu ba na kowa bane na liman ne In an tara sallah na cewa a daidaita sahu Shikenan. amma mutane na zanne sun saura wajen awa ɗaya liman ya zuwa zange cewa a daidaita a rage bugun mutum matsa mashi ya shiga nan kaga mutane haka bismillah kaga mutane da takure mutane haka a bar su walwala haka lokacin sallah kowa sai ya motsa ba ma sai an ce mu mutane ba ba sai an ce ku daidaita ba idan aka tara sallah zaka ga na gaba sun yi gaba na baya sun matso ba haka dai na waje sun shigo dan da daga an cika sahu ba a daidaita sahu sai ni mai yazo na'am wanda tambaya shi an kasuwar salula ne yana sa- yana saidawa to sai a ka- sai a kawo mashi kuɗi sai a kawo mashi kuɗi eh, salular da ake so shi ba ya ita sai ya saro ta kuma ya ɗora riba ko ya ya dace haka ya halitta
aje shi sa- salula yake saidawa ana yi zuwa neman salula wurin shi baya da ita sai an shi kurin kuma yaje sahu kuma ya saida ba haka
ya azari ba ba ka saida abin da baya wurinka amma mutum ya ce ma da Allah kace ba ka da ya ce to da Allah ji a sau mani ba sai ka je ka sau mashi amma ka ce ma mutum akwai bara a je bara a je shi babban shagon a ɗauko maka ko shagon wasu ne ba na shi bane ba hakan na'am sai ba sai bara a turi Allah ya biya mana bukatu gaba da Ah, yo, na fara ganin shi na aka ko wani waziri ya same shi. Mai zama nan ba, mai gemu haka. Allah ya ba shi lahiya. Kwance yake kenan. Bayan an sha ruwa. In an sha ruwa ake. Kuma ba laifi bane ka yi a sha ruwa kai. Kana jira shi. Inda fitri ya wurin buɗe baki sha kai. Kaga wurin buɗe baki ya sha sai an yi buɗe baki. Kuma shi ne bayan ka sha ka ce ni Allah malaka sun wa ala rizqika aftartu na sha ruwa akan alkaka duk bayan shi. Kuma ka ce mi zaba zaba wabtallatil uruq kishirwa ta tafi jijiyoyi sun jika kana nan kana jiran shan ruwa na kishirwa ta tafi ba haka amma dai ba laifi ba ne yin mutum ya yi kayan dab da shan ruwa din ba laifi Allah ya ba shi lahiya Allah ta shi kafaɗin shi Allah ya sa ka fara ta yake bayan masallacin juma'a can ƙasa haka ta jikin likita ta kan giwa aka shiga gangaren da aka yi haka sai gidansu na san gidansu Allah ba shi lafiya dukan marasa lafiya musulmi Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah kara musu lafiya masu bukata Allah ka biya musu bukatunsu masu matsala Allah ka yayi musu ya Allah Allah ka shirya mu gaba ɗayan mu ya Allah Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon yin aiki da ita Allah ka nuna mana karya karya ce ka ba mu ikon wace da ita ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين